أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سورة الشعراء سورة الشعراء يتي بدأت بذكر الكتاب تافارا da ambaton alkur'ani wa khatamat bihi kuma da shi ta kare fi qawlihi wa innahu latanzilu rabbil alamin to can karshe karshen ta an ka kawo wannan amma dai ba daga nan daga nan bayanin ya fara amma sai ya ci gaba har zuwa karshe tun da bayan ya nuna tabbatar sabka alkur'ani sannan ya kore cewa daga shaidanu alkur'ani ya fito wa ma tanazzalat bihi shayatin sannan ci gaba da raddi kul hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin kenan duk dai magana dai kan alkur'ani dai na fata an fahimta to da haka yi da yake usulubin da yake amfani da shi usulubi biyu ne wani lokaci zai bar abu kamar saboda yana ganin mutum zai iya fahimta shi kuma littafi ne na masana wani lokaci kuma ba dole ba sai karshen sura kai tsaye yana nufin a karshe karshen ta an yi bayanin wannan abin shine abin da yake son ya ce suratul namli suratul naml bada'at bi dhikri alkitab ta fara da ambaton littafi wa annahu hudan shi alqur'ani shirya ne wa khatamat bi dhalika kuma ta kare da wannan fi qawlihi wa an atlu alquran faman itada fa inma yahtadi li nafsihi wa man dalla fa qul inma ana min almunzirin kina dai ta bude da farawa da zance kan alqur'ani kuma da shi ta kare bayani kan alqur'ani sai suratul qasas fi awwaliha ta zo falan akuna zahiran lil mujrimin cikin farko farkonta falan akuna zahiran lil mujrimin kinan inda annabi Musa ce ba zan to mai taimako ba ga masu banna wa fi akhiri ha karshen fala ta kunan na zahiran lil kafirin kinan akti manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya zama to mai taimako ga kafirai an gane ko ko kuma a ce shi ba shi ake nufi ba mai wa'azi ko ko wanda yake sauraron alkur'ani maganganu suna da yawa don wasu na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi wannan ba to nan dole sai an dan yi bayani saboda surar ta buɗe ne da kissa annabi Musa to tunda ta buɗe da kissa annabi Musa kidan har inda wannan aya ta zo da cikin labarin annabi Musa na ake natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al mufsidin har zuwa can inda ta kawo wannan wurin kenan dai dai harkonta da ina an gane ko yawwa yace to sannan kuma akwai kamanceceniya tsakanin kisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kisan annabi Musa shi sa galibin Qur'ani yake kawo muqarana tsakankanin su wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma kaga ya kawo zancin sannan abin da bayan ya kawo zancin at-taura galibi su shi kawo zancin al-Qur'ani ko ya kawo al-Qur'ani ya kawo zancin wato at-taura al'ada ce ada ce qur'aniyya yace to fi awwaliha harkun suratul an'am hijratu Musa hijira annabi Musa min watsanihi da ya bar garinsa Misra kenan an gane ko min watsanihi wal audatu ilaihi da kuma dawowar da ya zuwa ga garin an gane ko wa fi akhiriha karshen ta hijratun nabi sallallahu alaihi wasallam min baladihi manzo Allah sallallahu alaihi yayi hijira an gane ko an ambaci hijirar shi kenan an gane ko wal audatu ilaiha kuma zai dawo zuwa gare ta don Allah ce innal ladhi farada alayka alqur'ana la radduka ila ma'ad daga cikin la radduka wasu malamai sun yi bayani akwai ma'ad wasu sun ce Allah zai tayar da shi wasu sun ce ila ma'ad Allah zai dawo da shi garin wato makka la uqsimu bi hadha albalad wa anta hillum bi hadha albalad kiran wannan shine abin da ake son a ce kenan sai an kazancin hijira da dawowa hijira da dawowa yadda al'amarin da Musa kasance a farko ba komai ba ana ganin shi ba kowa ba karshe Allah subhanahu wataala ya kai shi wani abu haka kai ma al'amarin kai shi za ka gudu za a kore ka za a yi kokarin kashe ka za a yi gwagwarmaya da kai amma karshe kuma Allah zai dora ka akan makiya an gane ko wannan shine abin da wato abin nan kuma banda ma wannan akwai munasaba da ana iya ɗauka an buɗe zancen alkur'ani qasimim tilka ayatul kitabil mubin natlu alayka min nabai musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun sannan kuma gashi an kazance alkur'ani innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad shi yasa ilmul munasabat ilmi ne mai ta'addudi in an samu dacewa ma'ana ana samun fuskoki daban-daban wannan shine kamar ba wai sai ta fuska ɗaya ba ina fata ana fahimta ta الحمد لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تناسق الضرب na Imam Suyuti wanda yake bayani alaka tsakanin sura da sura da sura da ta wuce da ta zo bayan ta ke ya ce to bayan ya fara ya faɗi waɗansu daga ciki an gane ko tun da ya ce wa aqulu wa qad zaharat li bihamdillahi wujuhun min almunasabat to daga ciki minha anna dhikra alqitali waqa fi surati albaqara mujmalan an yi bayanin yaki a cikin suratul baqara mujmalan a dunkule inda Allah ya ce wa qatilu fi sabilillahi an gane ko wa qawlihi kutiba alaykum alqital wa fussilat huna qissatu uhud bi kamaliha amma da aka zo qissar suratul suratul ali imran sai an kai bayanin yakin uhud cikin ayoyi masu yawa an gane ko kiran kaga ta zama to kamar tafsiri ne ma'ana duk yadda zai suratul baqara duk yadda suratul baqara ta kawo bayanin yaki to suratul ali imran ta hi ta fayyace yaki musamman yakin uhud wa minha yace daga ciki annahu ujiza fil baqara dhikrul maqtulina fi sabilillah an gane ko an takaita shine ujiza an takaita ambaton waɗanda an kashe cikin hanyar Allah me sakamakon su ahya'u walakin la tash'urun وزاد هنا سيقرأ آل إمران عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم وذلك إطناب عظيم wannan kamar a ce faɗaɗa magana ne shine itnab an gane ko yawa faɗaɗa magana ko tsawaita ta wa minha daga ciki annahu qala fil baqara Allah ya ce a cikin suratul baqara wallahu yuti mulkahu man yasha Allah yana bada mulkin shiga wanda ya so cikin ali imran sai zo ya fayyace shi وقال هنا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير ومنها ياذ انه حذر من الربا يا سوره الدق في البقره اتكن بقره ولم يزد على لفظ الربا ايجازا kinan bai kara ba akan lafazi na riba sai takaita magana wa zada huna qawluhu ad'afan mudha'afa wa dhalika bayanun wa basd nan bayani ne wa basd da yalwatawa wa minha ya zo annahu fil baqara a cikin baqara wa atimmul hajja ku cika aikin hajji wal umrata lillah an gane ko yace wa zalika inna ma yadullu wannan yana nuna wa ne yadullu ala al wujubi ijmalan yana nuna wajibci ijmalan a dunkure an gane ko wa fassalahu huna walillahi ala an nasi hajjul bait tunda ala ta hituwa da abin gahili tana nuna abin nan ya zama to matsayin wato wato wajibi an gane ko eh bari akai kashin nuktakin sun maza da takfira man jahada wujubihi sannan ya kara da kafirtar da nuna butulci ko kafircewa wanda ya yi musun abin nan wanda ya ce haji ba wajibi bane kafiri ne wanda ya ce wajibi ne amma bai yi ba to shine waɗansu malamai suka cewa ya aikata ka ba'ira don rashin aikata haji aikin haji bai kafirtar da shi amma da an ka ce wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin nan in musulmi ne kamar wanda ya butulce man ima Allah bayan Allah ya bashi to Allah ya wadatu daga bayi kina akwai hatsari akan wannan ina fata an fahimta suratun rum wato sura da akwai bayanin rumawa rumawa kala biyu suke akwai rumawa na gabascin duniya akwai rumawa na yammacin duniya to na ana maganar rumawa ne na gabascin duniya fi awwaliha ya zo harkonta wa yau mata sa'atu ranar da kiyama za ta tsayu yublisul mujrimu kafirai za su almujrimu da masu laifi amma dan kafirai a kinuhi yublisu za su wato yanke kauna daga rahama Allah an gani ko yawwa Allah kai mu nasari eh to nan sai kai aiki da mafhum na mukhalafa na almujrimuna kenan muminai su kuma ba za su yanke tsammaha ga rahama Allah ba a wannan rana dama tun da duniya ba su yanke ba amma su kafin rai kiyama in ta tsayu za su yanke tsammani Allah kai muna sani an gane ko sai kai amfani da mafumi iblisu yanke kauna ne kenan su kuma su imani sai su yi tsammani almujrimuna kishe shi almu'minuna وفي آخرها يا ذو كرشنت ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ranar da kiyama za ta tsayu masu laifi kafirai za su yi rantsuwa ma rabi su gairar sa'a sun kace su jima cikin duniya ba sai dan lokaci kaɗan suna mamakin wucewar lokacinsu to rayuwar da ɗaya mutum ya cikin kabari an gane ku Mm.
sai ta yi linkin balin ɗinkin ɗin rayuwar shi ta duniya Allahu akbar tunda wanda ya fa dan annabi adamu da ya fara mutuwa na farko har yanzu yana cikin ƙasa Allahu akbar yan khairan fa khairan wa in sharran fa sharran wancan wanda ya kashe kaga cikin sharri na ya mutu Allahu akbar kaga tun da nan yana ganin azaba na'am mun gane ku eh dama suna ganin lo- lalle lokacin da sun kai kaɗan ne amma su- karamcin da suka gani nashi ma'ana sun karamtar da shi he da zaman da suka yi Allahu akbar eh nan shi abin da shi imamu suyuti ya kawo na akwai magana biyu da ya kamata in dan ƙara kaɗan Eh, cewa ar-rum sura ce ta rumawa da qur'ani ba daga wajen Allah shike ba ai da larabci ya sauka da yaren laraba ina suratul arab Mhm. Babu.
babu
Sai- sai a araf din an sako eh da suratul araf din gani eh, to a araf akwai a- a- arab an kace balle araf araf babu araf to to dan mi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ya ya zo da Qur'ani bai samu suratul arab bai samu suratul rum
wala abin da ba na shi bane na Allah na to ma da lashassa ba dan can kabila na akai ba Allahu akbar da haka nan na da duk sunayen laraba sun bayyana ciki shi na daga cikin abin da ya sa kari mail babban fada Mhm.
na ƙasar kanada ya musulunta Allahu akbar ya yi bincike har littafai ya yi ahmad didat ma ɗalibin shi ne wani na afirka ta kudu ya yi karatu gare shi daga cikin dalilan da yake kawowa sunan maryam ya maimaita cikin alkur'ani wurare daban-daban amma sunan matan manzon allah sallallahu alaihi wa sallama guda babu Allahu akbar to ya za a yi mallam bello a ce ka sa sunan qur'ani in daga manzon manzon allah sallallahu alaihi wasallam bai sa sunan matan shi Bai yi ba.
ba ko guda ka gani to wannan ɗai kenan na biyu daga cikin abin da ya kamata mu ƙara wagga munasaba da imamu suyuti ya kawo muna iya mu ƙara samanta tunda wagga aya da ya kawo kusan aya ta sha biyu ce farko farkon sura Mhm.
ko ba haka ba to yadda zai zai za mu yi mai rabat shine cewa farkon surat akwai al-i'jazul ghaibi dan ya ce ghalibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd rumawa ne da farisa suka yaki su rumawa kristoci ne farisawa arna ne masu bautar gumaka ne da wuta da da rana to da an kai wannan yaƙi lokacin mus- manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana makka to su kuma suna jin musulunci zai yi ƙarfi da aka yi yaƙi da rumawa da farisawa sai rumawa suka rinjayi sai farisawa suka rinjayi rumawa sai mutanen makka suka ji daɗi saboda waɗanda suka yi rinjayi arna ne waɗanda aka rinjaya kuma ahlul kitabi ne. sai suna ganin kenan su ma za su rinjayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka ce a ghulibatir rum an rijayi su amma fi adnal ard fi adnal ardi wasu malamai suka ce na adnal ard min ash-sham ƙasa mafi kusa da ƙasar sham kenan an gane ko don a faɗi geographiyan kamar wurin da abin ya faru wasu suka ce adnal ard shine wuri mafi zurhi a cikin ƙasa duk ƙasar ga da Allah ya yi wurin da ko ina zurhi a duniya wannan wurin ne Allahu akbar to haka ne adnal ard min ash-sham ne kuma yanzu bincike na turawa ya tabbatar da duk duniya babu wanda ya kai wurin da ya kai wannan zurhi kaga eh, ijazi na gaibi biyu sun haɗu na farko ya ce gulibatin rum fi an al'ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibu ya hudu wuri mafi zurfi kuma ya hudu cewa bayan an rinjaye su za su rinjaya kuma gaibin sai ce fi bid'i sinin bai bar abin sake ba sai ce fi bid'i sinin daga uku zuwa tara ko uku zuwa goma Allahu akbar
kaga gaibi ne ko sai ce kuma wa yawma idhin yafrahul mu'minun wannan ranar da waɗancan za su yi rinjaye mu'minai za su yi farin ciki kuma ran na an kai yakin badar
Allahu akbar Allahu akbar kenan nan akwai zancen alkur'ani a farkon surar ko da ba a ambaci sunan shi ba to can ƙarshen surar ma akwai zancen alkur'ani wala qad darabna lin-nasi fi hadha alqur'ani min kulli mathal wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa muftirun an gane ko to kaga ga munasaba ita ma ana iya ƙara ta suratul luqman sura ce da ake kira suratul luqman saboda kissa wani bawan Allah da an ka ambaci sunansa a cikin surat walaqad atayna luqman alhikmata an ishkur lillah wanda kuma sun ce annabi ne wasu sun ce ba annabi bane to sa da da dalilin sabani babu nasin da yace shi annabi ne sai dai wani lokaci hikma in ta zo cikin qur'ani tana nufin annabta shi yasa su eh, abin nan kaga wayu allimuhumul kitaba wal hikma kaga nan alkitab littafi alhikma ita ce sunna sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan kaga annabta ta tabbata wani lokaci kuma tana iya zuwa da ma'ana ba ta ya annabta ba shi yasa akai sabani wasu ma sun ka ce ba a taba yin annabi baki ba in ba annabi Luqman ba wai bakin mutum na wannan babu wani nasi a kan shi an gane ko ko ai annabi baki ko ai annabi baki ba kai dai ka bi Allah an gane yawwa dama annabawa su an faɗi labarin su su ba faɗi labarin su ba kenan babu wanda ya san iyaka su in ba Allah ba an gane ko ko Allah ya san tun da akwai nasin da ya faɗi adadin annabawa an yi saɓani kan adadin su wasu sun ce babu nasi wasu kuma sun inganta nasi to amma dai Allah bai faɗi duk kabilun su ba da kuma launin su yace fi sadriha in ji Imam Suyuti a farkon ta shine sadr kirji kenan farko ake nuhi Allah ya ce wa batta fiha min kulli dabba wa anzalna minas sama'i ma'a an gane ko kenan Allah ya yi zancen ya yada dabbobi bisa doron ƙasa sannan ya sabkar da ruwa daga sama to sai malin ya ɗauki ruwa daga sama sai Allah ya ce wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham Allah yake sabkar da al-ghaitha shine ruwa kenan kaga sai ya zamanto wato an yi magana akan abin da ya shafi wato an gane ko? yawa sai da mutu ya zul ghaif ana zancen an sabkar da ruwa kuma kaga ba an zanna mini sama ima'a kenan nan ba ana zancen ruwa farko da ƙarshe kenan mun gane wannan ko? to wannan shi ne abin da imamu suyuti ya kawo amma inda inda zamu duba da zamu ga akwai wata munasaba da tafi wannan saboda a farkon sura Allah ya zancen kiyama an gane ko alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata hum bil akhirati hum yuqinun to kaga nan farko farkon ta nima sannan kuma a ƙarshen ta Allah ya ce inna Allah indahu ilmu sa'a to kaga idan da zamu duba sai mu ce wanga zai fi fitowa wato karara tun da can wa bil akhir hum bil akhirati kaga nan kiyama aka danci kuma nan inna Allah indahu ilmu sa'a kiyama ake danci ban san ko an fahimta ba an gane ko yawwa sannan kuma yana yiwuwa a fitar da wata munasaba cewa Allah ya zancen alkur'ani littafi ne wanda yake ya yi zancen alkur'ani shi kuma alkur'anin nan yana wakilta ilimi ne na ubangiji wani nau'i ne na ilimi na Allah to kuma sai ce inna Allah indahu ilmu sa'a kaga nan nan ma ilmi ake zanci wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut inna Allah alimun khabir nan ma dai zancen ilimi sai zaman to alli an bude zancen ilimi an kare zancen ilimi kafin mu je gaba akwai waɗanda suke kawo shubuha an gane ko na cewa ana iya gane kiyama da haruffan harkon sura sai sun kace da haruffan surori su alif lam mim alif lam mim sad alif lam ra suka ce in an hada su ana gane lokacin da kiyama za ta tsayo gashi ko Allah ya ce inna Allah indahu ilmus sa'a kaga ilmus sa'ati indahu da sai ce indahu ilmus sa'a taqdimu ma haqquhu ta'khir fi dhil hasr yana Allah ya san wannan lokaci wannan magana ƙarya ce magana ta biyu suna iya fakewa inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha su ce to yayi kusa na boye take nan ba boye ta su sun sani an gane ko sai a ce a'a na Allah ya ce thaqulat fis samawati wal ard wanga shi nasu qati'i ne zahiri dama an ka samu muhkam da mutashabih to al muhkam huwa alladhi yaqdi al mutashabih an gane ko eh kenan in za a yi aiki da shi za a yi aiki kuma wannan aya zaka iske akwai makiyan addini kamar turawa suna cewa to an ce Allah ɗaya san waya alamu ma fil arhami Allah shi kaɗai san abin da ke cikin ma'aiwa amma yanzu kuma lokaci ya kai wanda ana iya sawa na'ura sai a gani namiji na ko mace kinan kamar Qur'ani yayi ƙarya to da yace waya alamu ma fil arham Allah ya san duk abin da ke cikin ma'aiwa ba wai ɗana ba ɗai a duk abin da ke cikin ma'aiwa kuma ma ismul mawsul ce tufidul umum shi yaron nan da abin da yake da alakar shi don Allah ya san shi su suna iya cewa namiji na zo iske mace ta suna iya cewa mace ta a iske namiji na sannan suna iya cewa biyu na a iske uku sannan in sun san ma ko adadin shi shin mai arziki na za a yi ko talaka dan wuta na ko dan aljanna dala nawa zai kashe ruwa nawa zai sha lita nawa zai sha na ruwa wannan ya nuna cewa Allah shi kadai ke banta da ilimi an gane ko yawwa sannan su sai sun yi aiki da na'ura cikin ilimin da Allah ya ba su da suka dan gano wani dan abu da haka ba shi ke nuna sun yi tarayya da Allah ba a cikin wannan sani sai abu na karshe yan qur'aniyun zaka ga wani lokaci su ma suna kawo shubha an ce inna Allah indahu ilmu sa'a kuma hadisi ya tabbata cikin sahih muslim wala taqumu sa'atu illa fi yawmil jumu'ah kiyama ba za su tsaya ba sai ranar jumu'a sai su tuka kajiya hadisi ya kare ta qur'ani an gane ko to nan raddin da za a yi musu shine cewa da an ka ce jumu'a ta wace shekara kuma a wani wata kuma cikin watan ta wani kaga wanda yake nuna cewa a'a da an ka ce jumu'a ba a faɗi wace jumu'a ba ce amma dai an ce ba ta tsayuwa sai ranar jumu'a shi yasa inda sun ka ce jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jassatuhu la tu'lafu alfu sana alfa sana jikin shi ba zai yi shekara dubu ba a yi kiyama shine la tu'lafu daga alfun na wannan magana ba gaskiya bace dan yanzu ga hijira ɗaya ma tar da shekara 1400 da wani abu kenan cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shekara 1000 a cikin kasa kaga wanga hadisi da suke kawo ko ko waka yana nuna ba gaskiya ba mun ji wannan ko to madalla sura ta gaba sai suratul sajada in ji imamu suyuti cikin marasul mutali yace fi awwaliha ya zo a farkon ta litun zira qauman ma atahum min nadhir min qablika an gane ko an saukar da alkur'ani ne don kai gargadi ga mutane waɗanda wani mai gargadi gabaninka bai zo musu ba mun gane wannan ko yawwa to wa fi akhiriha a ƙarshen ta kuma sai Allah ce fa a'rid anhu ka kauda kai ka bar su wantazir ka hijira innahum muntazirun su suna nan suna jira kinan da mutanen nan da aka magana kansu litundira qauman ma atahum min nadhirin min qablika suna kuma an ka liƙe da bayani kansu fa a'rid anhu kinan sai zamanto abinda aka bude da shi da shi kuma wato aka liƙi ina fata ana fahimta ta yawwa sannan ma an yi bayanin wato halittar ɗan adam an gane ko a harkon surat bayan an yi bayanin gargaɗi tunda an yi bayanin allazi ahsana kulla shay'in khalaqa to kaga sannan wannan yana nuna cewa abin nan sannan kuma an yi bayanin halittar samai da kasai cikin kwanaki shidda to duka waɗannan kuma suna nuna kiyama wanda ya halittar samai da kasai halittar ɗan adam ba za ta bashi wahala ba la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas sannan kuma aka yi bayanin halittar ɗan adam to ya an kai bayanin halittar ɗan adam sai bayanin kuma sake mayar da shi karshen ta sai an kai bayani wa yaqulu mata hadha al-fath in kuntum sadiqin kaga sai an ka sake bayani kan cewa wannan halitta za a sake mai da ita kaga wannan ƙari ne na wata munasaba ina fata ana fahimta ta to nan za mu je sura ta gaba ita ce suratul ahzab ana kiranta suratul ahzab saboda ƙungiyoyi na kafirai da suka haɗe kai suka ce to yanzu a haɗe kai a je madina a kewaye ta a yi zama guda a kashe duk wanda a cikin ta a huta saboda musuluncin ya kai musu kan an yi badar ba su ci nasara ba an yi uhudu ba su ƙari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanzu dai suna ganin abin da hire a haɗe a hazab kungiyoyi jam'i na hizbu kowa yanzu sai an kai gamin gambiza yawwa to da sun ka zo shi na sai aka kewaye madina da rami kamar yadda salman al-farisi sahabin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari yace irin waka in ta samu su ga yadda suke kasar su can farisa Kan Faris.
yawwa to sai aka yi haka wannan ya bada technique din sai aka yi amfani da ita ba su samu damar shigowa Allah ya Allah hana su shigowa to ana kiranta kuma yakin ana kiran shi ghazwatul ahzab kuma ana kiran shi ghazwatul khandaq khandaq shine rami saboda ramin da aka yi karshe dai Allah ya wace su iska Allah turo musu wa raddallahu alladhina kafaru bi ghaidihim lam yanalu khaira dan Allah ce ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum id ja'atkum junudun fa arsalna alaihim fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha da wasu wata runduna ba musan ko cibita ba Allah ya sa yau wata ce lam tarawha kana iya cewa mala'iku na kuma ba mala'iku ne ba amma a gani Eh, eh. dole sai ka mai da ilimi ga Allah yace bada'at budi'at an fara ta bi qaulihi ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai annabi ka ji tsoron Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko yace wa fi akhiriha kuma karshenta khitaban li azwajihi an yi magana ga matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kace wattaqina Allah inna Allah kana ala kulli shay'in shahida wa jalla junaha alaihinna fi abaihinna to wagga wajhu da Imam Suyuti ya kawo yana da rauni kwarai da gaske tunda wagga aya tana da dan nisa da karshen sura an gane ko amma abinda zamu iya ce shi na da Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah wala tuti'il kafirin wal munafiqin kakkai da'a ga kafirai da munafikai ka gani ko to tun da an yi zancen kada a yi da'a ga kafirai ga munafikai kuma sai aka liƙe da kafiran da munafikan bayani kansu don ya ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula li yu'adhiba Allahu al-munafiqina wal munafiqat wal mushrikina wal mushrikat wa yatubu Allahu ala al-mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima to kaga wanga ni a fahimta ta wallahu a'lam ya fi fitowa fili qarara eh bisa ga wancan da imamu suyuti ya faɗa duk tun da shi ya ce ƙarshe ana iya cewa ƙarshe ƙarshe na wanga amma can wancan shi an mafi zama ƙarshe ban sani ko an fahimta ba yawwa to kuma ana iya ƙarawa ya ayyuhan nabiyyu Allah ya buɗe da kiran annabi ƙarshe kuma aka kira ga masu imani ya ayyuhan ladina amanu la takunu kal ladina adaw musa fa barra'ahu Allah mimma qalu kaga duk wannan munasaba ce wadda ita ma tana dan wato fitowa karara suratu saba an gane ko sunan kabila ne kuma da wani yanki yana kasar yaman kenan Mm. shi yasa balqis ake kiranta malikatu saba Eh. to yace budi'at bi alimil ghaibi surar ta fara da zancen Allah shine masanin gaibi bayan ta bude da abudiya kenan kenan farko farkon ta yake nufi shine an gane ko inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alimul ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard yace to wa khutimat kuma an karkare surat bi allamil ghuyub da cewa Allah shine masanin gaibi yana nufin ba wai aya ta karshe ba amma karshe karshen ta an faɗi zancen gaibi kul inna rabbi ya ƙazifu bil haƙi allamul guyu ina fata an fahimta to kuma akwai wa ya ƙazifu na bil gaibi min makanin ba'id ina fata an fahimci ita ce aya ma mafi kusa da ƙarshe an gane ko ko mu ce an buɗe da zancen ƙiyama tunda farkon ta an yi zancen kiyama kuma ƙarshen ta an yi zancen kiyama an gane ko qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib sannan kuma can ƙarshe an kai zancen kiyama tunda walau tara id fazi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib an gane ko yawwa kinan munasaba tana iya ta'addudi sura ta gaba sai sura ta fatir imamu suyuti ya ce fi awwaliha a farko farkonta nan bashar nufin farkonta ba walladina yamkuruna sayyi'ati lahum adabun shadid waɗanda suke kitsa makirci an gane ko lahum adabun shadid suna da azaba mai tsanani Allah kai mun tsari wa makru ulaika huwa yabur makircin waɗannan shine yake halaka yake lalacewa ya tambari domin zalunci ba zai dore ba kuma ba zai kyakkyawan karko mutukan ba a tuba ba wa fi akhiriha can karshe karshen ta kuma Allah ya ce wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli ina fata ana fahimta ta to wannan shi dai ne abinda shi Imam Suyuti ya kawo amma idan muka duba muna iya ƙara wani saman abinda Imam Suyuti ya kawo shi ne cewa an fara da magana bisa ga zancen mutane ya ayyuhan nasu fukuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum ila sama'i wal ard kaga nan ana zancen mutane da zancen arzikin da Allah ya musu to kuma karshen sura sai Allah ya ce walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu tare da cewa ya musu ni'ima da dai zai kama su da abin da suke aikatawa ma taraka ala dhahriha min dabba kaga sai zaman to an samu wata munasaba munasaba irin ni'imar da Allah ya mu mutane da kuma irin yadda suke bijiri mata kuma da Allah zai kama su da zai musu mummunan kamu da babu kowa bisa doron kasa Allah kai mu da tsaki wannan munasaba sai a ƙara ta ita ma za ta ƙara kyautata karatu eh don saboda shi ilimi na munasaba ilimi ne yana karɓar ta'addudi ba wai an liƙe ba ne tunda ilimi ne na ishtihadi an gane ko yawwa kuma don mun ƙara wani bayani ba shi ke nuna mun kai imamu su yi ilimi ko mun fi shi ilimi a abu ne na ilimi kofa guda ne ta ci wallahu a'lam suratu sura ta gaba suratu suratu yasin ita ce sura ta yasin yace bude at bi wasfi alquran an bude da siffanta alqur'ani tunda an ce yasin wal qur'an alhakim wa khutimat bihi kuma an karkare bayani can karshe karshen ta alqur'ani fi qawlihi wa ma allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghi lahu ina fata an fince to wannan shine abin da Imam Suyuti ya kawo al-ayat yace wa budi'at bi qawlihi inna nahnu nuhyil mauta Allah yace mu ne muke rayar da matattu yace to wa khutimat bi iqamati al-hujja ala dhalika aka karkare surar da kafa hujja akan wannan fi qawlihi inda Allah yace wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa to duk ayoyin sun ka zo bayan su aw laysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqu al-alim إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون دون أن آيو سنانونا للي ذا أي قيامة ذات السنة كنا وانده أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم شي ما ينا نوي cewa Allah da halicci sama yana iya halittar tamkasu kenan wanda ya halicci da adam yana iya halittar tankashi sannan kuma mai cewa kun fa yakunu ai halittar dan adam gare shi ba wani abu ne sannan kuma biyadihi malakutu kulli shay'in mulkin komi gare shi yake babu abin da yake gajiyar da shi kenan ka gane duk dai bayanan suna tafiya ne akan wato bangare guda kuna ganewa ko yawa sura ta gaba sai suratu safat awwaluha farkon ta wasafati saffa yace shine Allah yana rantsuwa da masu yin sahu sahu wa humul mala'ika shine mala'iku ne mala'iku to irin wannan wurare ne waɗanda akwai sabanin tafsiri a cikin su ina fata ana fahimta ta ba a iya cewa mala'iku ne kawai ɗaya ake nufi an gane ko ana iya siffanta shi da sahun masu jihadi ko sahun mala'iku ko abin da ya kama da haka sifa ce kita na tana iya ɗaukar duk waɗanda sun kai sahun wani sahun da Allah ya yarda da shi an gane ko tunda mala'iku sun ce wa inna lanahnu safun wa inna lanahnu musabbihun amma ai ba su kaɗai suke yin sahu ba kuma ba su kaɗai suke yin tasbihi ba dan mu gane to irin waɗannan surorin za ku iske ana samun sabanin fassara na malamai irin su wal mursalati urfa da wan nazi'ati wani lokaci zai kishi wan nazi'ati galibi an yi daukar cewa mala'iku ne amma da irin su wal mursalati da kuma irin wasafati saffa da wazariyati zarwa zaka akwai sabanin tafsiri sabanin kuma ya samu asali saboda sifa ce ita ko sifa tana gaskatuwa akan abubuwa da dama to irin wannan in dun nasoshi sun tabbata akan su sai a tabbatar da su gaba daya amma sai a ce to wannan ya fi fitowa a zahirin siyaki ko shine wannan auda ba tare da an watsar da sauran ba mun gane wannan ko ya ce to wa akhiruha ya zo karshen ta ko fihim kuma cikin zancen mala'iku wa inna la nahnu safu ina ba ta an fahimce to dan haka ne kenan sai zaman to an bude da zancen mala'iku kuma karshe an ambaci mala'iku an gari ko yawwa suratu sad ya ce awwaluha abinda ya zo farkonta sad wal qur'ani zikr Allah yana rantsuwa da alqur'ani zikri kenan ma'abucin tunatarwa to shi qur'ani ba shi shike zuwa ya tunatar ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tunatar ina fata mun fahimci cikin alkur'ani kuma akwai tunatarwa in an danganta alkur'ani yana tunatarwa domin in an karanta shi za a ji cewa akwai tunatarwa a cikin shi ana tunatar da kai da abin da yake gabanka na mutuwa da hisabi da tsayuwarka gaban Allah Allah ya samu ci da duniya da lahira sannan kuma wa akhiruha ta in huwa illa dhikrun lil alamin shi alkur'ani ba komi bane face tunatarwa lil alamin ga talikai nan alami na kullu ma sai wallah duk abinda ba Allah ba sai zaman to amini amma sai a yi taksisin shi da asakalaini don ba a yi makaza wa'azi ba a yi mazakara wa'azi ina fata sai zaman to amun ne urida bihil khusus asakalaini ake nuhi ko ko amun ne makhsusun بإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان لكم سنفرغ لكم أيها الثقلان بمبنش ثقلين متون ده الجنة الإنس والجن ko ya zamanto amun ne maksus ko amun uri da bil khusus me bambanci tsakanin su dama amun uku ne akwai amun baqin ala umumihi wanda ba a tafsirin shi inna allaha ala kulli shay'in qadir ba a tafsirin shi sai akwai amun maksus da amun uri da bil khusus to an ka ce amun ne uri da bil khusus to shi bai bukatar sai an jima wani si dama ba duka ake nufi ba sai zamanto utliqal kullu wa uri da bil juz'u yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim asalin shi yaj'aluna alamilahum ne don asabi ba su shiga gaba ɗaya mallam bello ko kuma amun ne makhsus tun da yanzu alami ne ya shafi kowa sai a ce makhsusun ne da inna aradna al-amana da kuma sanfurgu lakum ayyuha thaqalan kenan sai zaman to shi amun makhsus dole sai an kawo makhsusi shi ko urida bihi al-khusus ba sai an kawo makhsusi ba za a ce tun farko ba duka ake nufi ba wannan shine bambancin shi sannan kuma ga har da alqur'ani in huwa illa zikrun lil alamin shine akwai in huwa illa abin nan zikra lil alamin guda ne a cikin suratul an'am na fata an fahimce ni sai suratu kina an fara da magana da alqur'ani huwa din nan shi ma alqur'ani ake nufi an karkare magana da alqur'ani shine munasabat yawwa sai suratul zumar suratul zumar yace fi awwaliha ya zo farkonta fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ka bauta ma Allah kana mai tsarkake addini gare shi wa fi akhiriha ya zo karshen ta karshe karshen ta ba karshen ta ba balillaha fa'bud ko ba haka nan bane kenan ka bauta ma Allah shi kadai wa fi fatihatiha to wa fatihatiha budi'a wa fi fatihatiha bad'ul khalqi kenan farkon ta an yi bayanin farkon halitta an gane ko to wa khatimatuha al-ma'ad karshe ko an kai zancen makoman mutane dole ma yan abu yayi farko sai zancen mi karshe ina fata mun fahimci tunda yace khalaqakum min nafsin wahida an gane ko thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwajin yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath sannan karshe kuma an kai zancen yan wuta da yan aljanna har an ka zancen hisabi ya ce to wa khatimatu hal ma'adu wal ba'th an yi a karshen bayanin sura an yi karshen sura an yi bayanin ma'ad makoma wal ba'th da tashin mutane wa fi awwaliha bad'ul khalqi a farkon ta an yi zancen farkon halitta kamar da muka kawo aya khalqus samawati wal ardi kuma an yi zancen halittar sammai da kasai bil haqqi da gaskiya wa fi khatimatiha kuma aka zo karshen ta nihayatul ma'ad karshe kuma an kace za a yi hukunci da gaskiya wa qudu bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin suna fata an fahimta to wannan shine abinda wato suratul zumar ta bude da shi da kuma abinda ta karkare da shi ina fata an fahimci to sura ta gaba sai suratul ghafir an gane ko ana kiran su suna budewa da hamim jam'in su ana kiran shi alhawamim kiran surori masu buɗe da hamim ko ko wasu malamai suka ce ana cewa alu hamim suna masu hamim guda bakwai wasu malamai suka ce zawatul hamim surori masu budewa da hamim suna uku mallam bello yalla ma an ka bincika a ji ƙari wanga waɗanda sani na hudu an gane ku ya ce to ghafir ya ce fi awwali ha farkonta a walam ya siru fil ard shin ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba al'aya ba yawo ba irin na turism su yi yawo don su ga ƙudurar Allah an gane ku kuma su ga yadda Allah ya darka ke makiyan Allah don saboda su gane cewa al'amarin ba mai sauki bane eh wa fi akhiri ha karshen ta afalam yasiru fil ardi al aya kidan kaga an samu munasaba wani na yace to me yasa an kace awalam yasiru fil ardi kuma karshe an ka dawo an kace awalam yasiru fil ardi bai isa ba ina fata an fahimta sai a ce a'a sakari akwai abin da ake kira at-ta'kidu karfafa magana bari bari bari shi yasa da ce fa bi ayyi ala rabbikum ma tukadiba ne mai mai tashi ina fata mun ce in kuma mai neman sani ne sai a ce to kaji dalili tunda mutane wasu wani bai sani na bai ka tambaya wani kuma sunna yake samu kuskure cikin qur'ani to shi za a ce ma sakari mm kahon mota ta baya inji malam bahaushe wa fi awwaliha ya zo farkon suratu ghafir fa fa fad'u Allah mukhlisin lahu ad-din ku bauta ma Allah nan ku roƙi Allah na abada ku bauta ma Allah don kira Allah ibada na shi yasa malamai suke fassara shi da ibada ba a yi ma wani kira kuma irin wanda aka yi ma Allah domin da ka kire wani irin kiran da aka yi ma Allah ka yi shirka amma ba kira ba irin wanga na kai ko zo yaka dan da haka nan na da kullum sai mutum ya yi shirka iya kire mata sai ko da ne da waya ma ai sai a bari tun da ya kire mutum da waya aka cewa eh wa fi akhiri ha karshenta wa qala rabbukum ud'uni nan ba karshenta da bai na nufin karshe karshenta ina fata ana fahimta to wanga bayani da imamu suyuti ya kawo na biyu yana da dan rauni saboda nesa nesa wanga aya take illa abinda zamu iya cewa surar ta fara da bayani na mutanen kafirai don Allah ya ce kadzabat qablahum qaumun nuhin wal ahzabu min ba'dihim وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه كما هكذا بني وجادلوا بالباطل تو كرشنت كما الله سبحانه وتعالى يفعل ونن واتو سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون دسو أنك ليك كاهران ina fata ana fahimta ta to kaga wannan kuma an yi bayanin kiyama farkon ta wa anzirhum yawmal azifati idhil qulubu ladal hanajiri kazimin ko ba haka nan bane to sannan kuma an hadi bayanin kafirai sun yi jayayya sun yi magana da Allah subhanahu wa ta'ala na kallahin da suka yi dan ya ce qalu rabbana amatta nasnataini wa ahyaytana nasnataini to can karshe karshen sura kuma an yi zancen yadda makomar su za ta kasance a can cikin wuta tunda sun ce fa hal ila khurujin min sabil ko ba haka nan bane to tunda sun neman fita karshen sura sai an kawo maka ina babu makoma dan an ce fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha ina fata ana fahimta ta yawwa sai zama to ga munasaba ta haihituwa wato a fili kuma an yi zancen kiyama wa anzirhum yawmal azifa kuma karshen surar an yi zancen kiyama a karshen suratu wato ghafir ina fata an fahimci ni tunda an ce alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayati llahi anna yusrafun alladhina kadzabu bil kitabi bima arsalna bihi rusulna fa sawfa ya'lamun idhil aghlalu fi anaqihim was salasil yushabun kaga kiyama dai da an kai zance kuma an yi zancen makomasu yadda wato za ta kasance to da haka wannan a gurguje shi ne takaitaccen bayani game da ita wato suratu wato ghafir dan ya kamata mu daka suratu fussilat yake cewa fi awwaliha ya zo farkonta fa'a'rada aktharuhum fahum la yasma'un kidan da yawan su sun kau da kai sannan kuma wa fi akhiriha ya zo ta wa idza an amna ala al-insani kenan a'rada wa na'a bi janibi kaga a'rada ya kau da kai kenan akwai munasaba ga lafazin ya zo daya ba wai sai ta fuskar ma'ana ba kuma ma'ana kuma ta zo daya an gane ko to banda wannan kuma akwai wata munasaba ma wadda ta fi wannan duk da shi Imam Suyuti bai kawo ta ba shine an bude da ambaton alqur'ani an gane ko kitabun wato fussilat ayatuhu qur'anan arabiyya ka ganin kitabun na zancen alqur'ani ake sannan kuma a ƙarshe ƙarshenta aka ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq kaga zancen alqur'ani kuma ake yi na fata an fahimta duk da yake ga munasaba malamai suna kawo ta cewa mafi yawancin surorin da suka bude da huruful muqatta'a suna budewa ne da zancen alkur'ani kuma su karkare da zancen alkur'ani wanda mun taba bayani kan wannan a wajen suratu ko an kabut ko rum ina fata an fahimta banda surori guda hudu wanda malamai suka fitar wato su ne suratul maryam an gani ko karshen ta da kuma suratul ankabut da kuma suratul rum da kuma nun wal qalami wa ma yasfuru mun yi bayani kuma su malamai sun ce su ma ambaton alkur'ani ya zo ko da ba kai tsaye ba wasu na ganin nun wal qalami wa ma yasfuru farko farkon su kamar ana ganin ba ambaci alkur'ani ba wasu kuma suna ganin a an ambaci alkur'ani tunda suratu maryam dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya ka ambaci rahmar ubangijinka a ina zai ambaton ta cikin alkur'ani ko ba ka ba na fata an fahimta to nun kuma wal qalami kaga alqalam zancen alkur'ani ita ko suratu ankabut a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ai an hadi cikin qur'ani za a jarrabe su ina fata an fahimta eh wasu kuma malamai suna ganin a ita nun kawai an ka faɗa ita ko rum da ankabut da kuma maryam su an hankalta mu zamunna guda uku da rayuwar dan adam take ciki zikru rahmati rabbika abdahu zakariya an ba da labarin abin da ya gabata a hasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun an ba da labarin abin da yake afkuwa tun da jarabawa kai ka take fada ma hadir kenan shi ko غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون لكم أن بعد لبارين غيبا أبن ذي زونا غبا كما يدري ما لم يسكي بيان كنا فرق سرور يا أبا أفعي القرآن با سيزوا كرشان سو تو kenan su irin suratu fussilat banda su kenan duk da yake suna buɗe da farkon su ambaton alkur'ani ba su daga cikin surorin da an kai istithna'i kenan shi yasa munasaba su su da ya in ka fitar da waɗannan surorin da an ambaci alkur'ani farkon sura mai farawa da harfa sai an ambace shi karshe banda waɗannan da mun ka faɗi sabani kenan tana yawa shi yasa imamu suyuti ko bai kawo shi ba ko kuma ya manta ko kuma saboda zahiri na wallahu alam sura ta gaba sai suratu shura fi awwaliha ya zo farkon ta kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allah kama haka ne yadda Allah ya wahayi ga wanda suka bace ka Allah yake wahayi gare ka kenan ba ƙarya kake yi ba kuma ba kai ne farkon manzanni ba kamar da Allah ya ce kul ma kuntu bid'an min ar-rusul وفي آخرها ياذو قرشنتا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا هكذا من كما وحي روحي دقو جنب أنكرا القرآن روحي سبودنا راية درايوكا راية درايوكا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس باب القرآن أنا باب رايوة مقول يا رايوة تذاعي كاهرة الله كراسو متتو مؤمنكم الله كراسو ما سوري تو دمي الله رأي دسوري قرآن بالله تطمئن القلوب زخرف في أولها يا ذو ينفر كنت ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم هذاك تنبيك في الري وأهل تسمى ميدا كسي الأرض نن جنسية تبا كسا غدا أكيني بس كسي كينا سيدمن شو جنس الأرض أكينو في la yaqulun za su ce khalaqahunna al-azizul alim wanda halicci shine al-azizu mabwayi al-alimu masani wa fi akhiriha ya zo karshen ta wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah da zaka tambaye su waye halicce su za su ce Allah kenan can halittar sammai nan kuma halittar su tambaya kenan ita ta hada wa fi awwaliha ya zo farkon suratul zukhruf safhan kenan afa nadribu ankum dhikra safhan za mu kau da kai daga saukar da alkur'ani don kuna bambanta ba za mu yi ku bayani ba ai Allah bai jin tsoron kowa wa fi akhir ya zo karshen ta fasfah anhum ka kau da kai kinan kau da kai na ubangiji da kau da kai na manzo shi Allah ba zai kau da kai ba shi kuma manzo an umurce shi ya kau da kai ba ana nufin ya daina wa'azi ba a ya ci gaba da wa'azi amma kada ya yaƙe su don wannan lokaci yaƙin ba zai ba da buƙatar da ake nufi ba ba zai ba da fa'ida bai da tasiri tunda an fi karfin su za a kashe su wannan ka'ida ce wanda ya kamata duk masu wani da'awar jihadi su duba su gani kai baka da karhin da zaka yi jihadi Allah bai dora maka ba in ka ce ka yi shi kawai zaka ja mu musulmi banna ne tun da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam makka ba ai mai umuni da jihadi ba saboda lokacin bai yi ba to mu yanzu nan ba mu ci jihadin babu sai dai mu ci a'a sharuɗan shi sun cika ko ba su cika ba shine abin da ya kamata a hankalta ina fata an fahimce to sannan abin da bai kawo ba an yi zancen alqur'ani hamim wal kitabil mubin ko ba haka ba to sannan kuma a ƙarshen ita surat an yi zancen wato shi alƙur'ani ina fata an fahimci tunda an kawo waƙilihi ya rabbi inna ha'ula qaumun la yu'minun ya ce waɗannan mutane ya ubangiji mutane ne waɗanda ba su yin imani kenan sun ƙin imani da ni da alkur'ani an gane ko kamar yadda an Allah ce wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura eh karawa na mun kai da wani abu da shi imamu suyuti ya kawo an gane ko min tuttuka muku su cika ba eh a bari a karkari ad-dukhan suratul dukhan بدأت بذكر القرآن تافارد أنبتون القرآن وختمت به كما تقاري دشي أنغانيكو تندا الله يتي حاميم والكتاب المبين داما سورة لكي هذا والكتاب المبين سورة نيقول هذا حاميم والكتاب المبين إتا زخرف أنغانيكو سي أنكتي إنا جعلناه قرآنا عربيا cikin su Yusuf kuma an ka ce inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya to ita ko ita suratul dukhan hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubaraka to harkonta an ka ce wal kitabil mubin sannan karshenta yace an karkare da zancen alqur'ani fa inna ma yassannahu bi lisanika la'allahum yatadhakkaru sannan wa wa awwaluha harkonta fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin kai jinkiri ka saurara ranar da sama za ta zo da dukhan an gane ko waɗansu na fasar dukhan hayaki wanda ya shafi mutanen makka lokacin da yunwa ta kama su in sun tadda kai sama sai suka kama hayaki ne waɗansu kuma malamai suka tafi cewa a wannan hayaki na ƙarshe-ƙarshen kiyama ne wanda ya zo cikin hadisai cewa zai zo a ƙarshen kiyama amma fassara hayaki da cewa shine ɗimamar yanayi na duniya da ake cikin yanzu wannan babu shi na fata amfanci wa akhiru ha karshen ta fartaqib innahum murtaqibuna kai jira su ma suna suna jira kowa za a ga abin da ya shahi shi sura ta abin da ta karshe da zamu dauka suratul jasiya wa fi sadri fi sadriha yadu farkonta wa idza alima bin ayatina shay'an ittakhadha huzwa in yasan wani abu daga cikin ayoyin sai shi dauke shi abin izgili musamman masu waka su ɗauko ayoyin ƙur'ani suna izgiri da su da kuma masu hirar banza waɗanda suke jahilai su ɗauki ayoyi suna wasa da su wanda kuma fitina ce wadda ta shafi har da gardawa wani lokaci suna wasa da alƙur'ani wanda abu ne wanda bai dace ba an gane ko da kuma masu yin irin tallace-tallace da publicity sai ga suna ɗauka ayoyi alƙur'ani suna izgiri da su Allah kai mana sani yawwa wa fi akhiriha ya zo ƙarshen ta zalikum bi annakum ittakhadhtum ayatillahi huzwa sun riƙi ayoyin Allah abin wa izgili kaga wannan kuma bai dace ba Allah kai mu na tsaki ya kamata mu